الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي تقوس قوة شعبان شكرة تدبو ليلة لري حدود أربعين دبير هجرية wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ɗora kan karatunmu na sayil bukhari a wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano nigeria malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على رسول الله من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله حدثني يوسف بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عن زيد بن أبي أليس عن الملحان بهذا وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون معصوم أقواتها أرزاقها في كل سماء في كل سماء أمرها مما أمر به ميزاته مشايخه وقيدنا لهم قرنا قرناهم بهم فتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالبنات وربت ارتفعت بالنبات ف يتزل بالنبات اهتزت بذات بالنبات نعم بالنبات وربت, وربت ارتفعت من أكمامها هي تطلق ليقولن هذان أي بعملي أنا معقوب بهذا وقال غيره سواء للسائل قدرها سواء فهديناه دللناه على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله وهديناه السبيل والهدى الذي هو إنشاء المنزلة أسعدناكم ومن ذلك قوله أولئك الذين هداهم هدى الله فبهداهم مقتدي يوزعون يكفون من أكمامها إشر الكفرة هي الك- هي القم أو غيره ويقال للعنب إذا خرج عيبا كافور وكفرة ولي حميم القريب من مهيز هذا عنه أي هذا مرية ومرية واحد أي امتراض وقال مجاهد اعملوا ما شئتم هي وهيب وقال ابن عباس ادفع بالتي هي أحسن الصبر عند الغلب والعفو عند الإسراء فإذا فعلوا أسمهم الله وقد لهم عدوكم كأنه ولي حميد na'am a bisa al'ada imam al-bukhari rahimahullah duk surar da ya kawo ta yana kawo kalmomi da yake fassarawa don a samu sauƙin fahimtar surorin ya ce haddasani yusuf ibn adai haddasana ubaidullahi bin umar daga zaid ibn ambasata daga alminhal bihada ya ce wa ƙala mujahid wa ƙala mujahid kalmar da Allah ce lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada ghair mamnun in an ce ghair mamnun ghair mahsub ba wanda za a lissafa ba mai yawa kenan sai kalmar aqwataha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa lisan aqwataha ana nufin arzak arziki fi kulli sama'in amraha kowace sama tana da amraha wato mimma umira bihi ko mimma amara bihi akwai umarni da Allah yake barwa a cikin kowace sama kamar yadda yake barwa a nan duniya ana nufin a kowace sama a kowace ƙasa akwai halittu na Allah tabaraka wa ta'ala akwai halittun Allah kuma Allah yana ba da umarni sai kalmar nahisat kalmar nahisat daga mashayim ne mashayim shi'um shi'umci eh, ayyamin nahisat shu'umi abu na shu'umci wa qayyadna lahum qurana'a a yace murnahum bihim mun umarce su da su abokanansu tattanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah yana bayanin mala'iku suna sauka indal mauti idan mutum zai mutu don ranar da mutum ya ga mala'ika saboda ajali to tabbas zai mutu a yanzu dai ba za ka ga mala'ika ba amma duk da kuka ka ga mala'ika to mutuwa ta zo maka kenan Allah ya mana afuwa kalmar ihtazzat ƙasa tana girgiza bin nabati da tsiro sai kalmar warabat in ta girgiza ta fitar warabat irtafa'at sai ta da tsiro kamar yadda za ga ƙasa in ta sha ruwa ta kumbura sai ta da tsiro wa qala ghayruhu min akmamiha min akmam daga tala ne wato fure ciyawa tana fidda fure la yaqulanna hadhali mutum zai faɗa wannan nawa ne bi amali ana mahququn bi hada ni na cancanta kuma azunnu sa'ata qa'ima fa qala ghayru sawa' lisailin Allah ya kaddara wato ya daidaita shine sawa'an lisailin qaddaraha sawa' فهديناهم كلمة هدينا تننهم دللنا على الخير والشر من ينوني ومتأني من نونا مسا الهير من نونا مسا الشر كمر كمر يدي شوى هديناه النجدين من شرية دان أدم النجدين أن يقول دابيو وهديناه السبيل كو هديناه السبيل من شرية دشي حنيا والهدى الذي هو الإرشاد أم بكسان huda din ba shine nuni bi manzilatin bi manzilati au as'adnahu ko kuma mun rabautar da shi mun dora shi a manzila ta shiriya ko kuma mun rabautar da shi kamar yadda Allah ce ulaiikal ladina hada Allah fa bihudahum muqtadi a cikin am sai kalmar yuzaun ana nufin yukaffuna min akmamiha kalmar akmam kishir bawan abu bawan abu shi ce kishir al-kufurra hiya al-kammu sai fassara mana wa qala ghayruhu wa yuqalu lil inabi idha kharaja aidan kafurran ko kufurra inabi bawan inabi kenan waliyun hamim ba wani masoyi na kusa aboki na kusa a kiyama da zai maka amfani shine qarib malamin min mahis hasa anhu hada Allah yana nufin a kiyama ba wanda ya isa ya kauce shine mahis a nan duniya kana iya ɓuya kai sata ka gudu kai wani laifi ka gudu a duniya ana iya yi amma a lahira babu mahis sai kalmar mirya da muriya duk abu ɗaya ne ai imtira ainihin wato jayayya ko shakka mujahid ya ce i'malu ma shi'itum da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani alwa'id ne narkon azaba ne kamar ka ce ku je ku yi duk abin da kuka dama i'malu ma shi'itum ku je ku yi abin da kuka ga dama ku aikata abin da kuka so ba wai an ba da dama ne ka je wani ya ce a to ba damuwa Allah ya ce mu yi abin da muka ga dama za mu aikata abin da muka dama ba haka ake nufi ba wa'idi ne wa qala ibn abbas irfa billati hi ahsan abin da ake nufi as-sabr inda al-ghadab mutum ya zama mai hakuri lokacin da yayi fushi wal afu inda al-isa'a kuma ya zama mai yin afwa lokacin da aka munanta masa duk ma'anar ayan idfa billati hi ahsan fa idza fa'aluhu asamahumullahu idan mutane sun aikata haka sai Allah ya kare su wa khada alahum aduhum kuma abokin gaban su sai kankanta ya kankan da kai yayi kasa in dai kai hakuri to abokin gaban ka zai zama ka annahu waliyun hamim kamar masoyi in dai kai hakuri kuma kai afwa to komun kiyayyar da wani yake yi da kai sai an waye gari ya zo ya yi maka da'a ya maka biyayya amma wannan yana da wahala a cutar da kai kai haƙuri a shiga hakkinka kai haƙuri a zalunce ka kai haƙuri ai maka mummuna kai kuma ka tura kyakkyawa gaskiya wannan sai mai manzila ta imani mai mataki na tsoron Allah da takawa shine zai iya yin wannan to amma kuma an ce Qur'ani yace in kana da wannan ɗabi'ar to duk wani makiyinka sai ya zama kuma masoyinka nan gaba to amma waye zai iya yin haka ai gaskiya a kware illa nadiran in an maka kawai ji za ka kawai ai wanda karama alhamdulillah alhamdulillah hadikum Allah assalamu alaikum to wannan shine to sai kuma sura ta gaba babu qawlihi wa ma kuntum tastatiruna an yashhad alaykum aya kai ko na'am ولا أبصاركم ولا جنودكم قال حدثنا زيد بن محمد قال حدثنا يزيد بن زبير عن قومي عن وجه القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن عن ابن مسعود وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم صمكم ولا ابصاركم الايه قال قال رجلان من قريش وقتل لهما من سكيف من سكيف من سكيف او رجلان من سكيف وقتل وقتل لهما من قريش يا في في بيتي وقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله وأنزلت وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية
فدن الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون كلمة تستترون أنا نفهم أبن متعني سكي بوي ونزنجي ko kuma abin da suke ɓoyewa na laifi wa ma kuntum tastatiruna abin da kuke aikata na saban Allah sai ku ɓoye kuna tsammanin Allah bai sani ba ne ka shiga ɗaki ka yi ta'adi ko ka je ka yi sata ko ka je ka aikata sabo ko da wayarka ko ka ɗauki kayan wani wama kuntum tastatiruna abinda kuke ɓoyewa kuna yin shi a ɓoye ko ka bar garinku ka je gaskiya ne mutum ya ce ai a garinsu ai ana kallonsa amma bari ya je garin da ba nasu bai ta iskancinsa to akwai ranar ƙin dillanci an yi shari'a alaikum sam'ukum kar ku manta jin kafa ya san me kake idanka ya san me kake to a kiyama akwai lokacin da gabbai za su zo su yi magana Allah za mu Allah ya ce za mu rufe bakin al-yawma nakhtimu ala afwahim za mu rufe bakin mutane sai Allah ya ce kai hannu ita bayanin abinda wannan bawan Allah ya aikata kaga da hannunka ka aikata hannun ne zai kunyata ka an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun wannan wallahi ba karamin tunan asiri bane kuma Allah ya gama yanke mana hanzari ka bi Allah ko a ɓoye ko a fili yanzu sau da yawa mutum zai iya ɓuya ya je aikata wani abu na laifi na sabon Allah yana ganin ai ba a gani ba wani luwaɗi yake yi neman maza yake yi aikin la'anta aikin tsinuwa aikin da aka ce mai shi an kama shi a kashe shi namiji ya nemi namiji kisa aikin kisa wani shi yake yi zai wanka ya saka rigarsa mai kyau amma neman maza yake wani kuma matan banza yake bi rashin tsoron Allah mutum za gan shi dattijo a cikin mota yana tafiya mota in ya ga matar aure sai ta binta yanzu mata fara mota ake musu hajiya jimana jimana hajiya tana tafiya yana binta a gefen hanya tana tuntube yana binta ko mutum yazo yana sana'ar tuka mashin a daidai sau ko motar haya yana neman matan mutane amma kuntum tastatiruna ko kuma mutum ya zama kawali shi kuma shine dillalin da yake neman matan banza mutum ya ta tsiya ya manta shi zai haihu ko yana haihuwa ita tsillar zina da barna da kake gani duk mutumin da ya lalata yar wani ko ya kokarin attempting lalata yar wani ya yanki tikiti ne wa yarsa sai an mata wallahi wallahi malam shi sa Allah mai maganin mutane malam ai wani ya zo gurin annabi ya ce shi fa komai zai iya amma maganar zina gaskiya ai mai afuwa ya yi nisa ya ce ba zai iya bari ba manzo Allah ya ce to kana so ai da da mahaifiyarka ya ce a kana so ai da da kanwar kai ce a da yaya kafa a da kaza din ka ba ce a ya ce to ai wanda kake zuwa kake yi da ita ai uwar wani ne yarinyar da kake attempting ka lalata ta uwar wani ne kanwar wani ne yanzu kwanan nan wata yarinya ta kira ni tana kuka sharkaf kuka na ce ki yi bayani me yake da ki ta ce malam a ce ke ne na ce me faru ta ce wallahi saurayi ne gaba ɗaya rayuwarta ta kori kowa sai shi har an saka ranar ɗaurin aure an saka lokaci wallahi malam sai da yaudare ta sai da ya shiga har gidan ubanta ya zina da ita ita kuma a hauka irin nata ka san mata shi yasa kullum aka ce ku rinka yi musu wazi kwakwalwar ba nunanniya ba ce tabbas shi ya lalata ta sai dai tabbata ya lalata ta sai ya yi ko mace ya ce ba aure ta ce me kace ya ce ba zai aure ta ba wallahi ba zai aure ta ba ta ce me yasa ya ce kawai ba zai aure ta ba ki ɗauka wannan ita ce kaddara kike kuma ta ce bayan wannan tsawon lokacin me zan ce wa iyayena ta ce kawai ya ce ba zan yi ba kawai kuma hakan aka yi kuma bai yi ba ta sha kuka na ce to kin ga maganin kiyaye inda namijin wannan lokacin ba su da kirki shi sa kar mutum ya kuskura wai mutum ko yana neman yarka ka bashi ya sake da ita ko da wasa ya ɗauke ta za ya raka ta unguwa ko kasuwa ko da wasa duk abin da za a yi a gida in na kuskura na ji labarin kin fita kun je wani wuri za ki sha mamaki kar ku yadda da su kullum shine zaman lafiya kawai ka yi iya yanda za ka yi akwai wulakancin mutum ya zo har gidanka ya tozarta maka iyali to wannan abin haka yake faruwa mutum ya ɓuya ya je ya barna ya ɓuya ya je ya ta'adi wata mata ta ce ta kama mijinta a banɗaki yana yana yana sai kunna waya kunna blue film sai ya bude gabansa yana ta wasa da shi tace yanzu wannan abun kunya da me ya kama alaji babban mutum to duk wanda zai aikata sako ya sani Allah yana kallon sa ko a ban daki ko a cikin daki ko a cikin bargo ko a cikin waya ka abin nan da sauransu wannan abin da kake gani ba abin da babu ba abin da ba a zubawa a cikin malam mutane sun samu dama وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون akwai ranar da idanka zai ba da shaida a kanka ce Allah ido zai ce Allah wannan bawan yayi ni naje nayi hannunka zai ba da shaida a kanka an yashhadu alaikum sam'ukum jinka abin mamaki ka ya magana kunne wannan sai Allah ya juyar da shi ita magana yana bada ya ce ai ni ni ne ya yi ta saurara da ni ni ne a gaban Allah nakcimu ala afwahim za mu rufe bakin in ji Allah wa tukallimuna aidihim hannayensu za su yi mana magana wa arjuluhum kafafuwan kafa sai ka ji tana ta magana za ta ce da ni ya taka ya je wuri kaza ya aika da kaza kare wato na kiyama har shi sa Allah ce liyawmin azim rana ce babba kuma rana faɗa gaskiya kuma ko ana so ko ba so wallahi sai an faɗi wannan gaskiya shi yasa ka rufa wa kanka asiri kawai duk inda kake ka bi Allah kawai akwai mutanen da malam sai su nuna salihai ne a idan yan uwansu sai ya nuna na Allah ne amma in ya koma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi in suka keɓanta irin waɗannan in tahaku hurmatullah sai su keta alfarmar Allah amma a idon mutanen arziki ne amma in sun ɓuya kuma yace wannan mafiya sharrin mutane kenan masu bayyana addini a fili masu saban Allah kuma a ɓoye to Allah ya yi bayani a cikin wannan aya lallai jinmu zai mana shaida ganinmu zai mana shaida eh wa qalu lima shahidtum alaina a wata ayar mutum ne zai faɗa ya ce dan me idona za ka yi mun shaida kai dan me hannuna za ka zo ka yi mun qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay hannun zai faɗa kafa zai faɗa kai hakuri Allah da ya sa komi yake magana mu ma shi ya sa muka yi magana yau ba mu san za mu yi ba wannan hannun zai magana la ilaha illallah kafa za ta yi magana a kiyama kuma ka san me za ta ba da labarin abin da aka yi da ita ne in kuma kana iya zuwa wurin barna ka ɓoye wa kafa ka bata sani ba bismillah na'am mm eh wallahi eh wallahi eh eh wallahi eh tabbas Allah yakan iya jarabu mutum gashi kana ganin su sai ya daina magana an bincika sama da ƙasa ayi ayi kai magana ba zai magana ba kuma zai ci zai sha amma maganan Allah ya rike ta ko ya ta murda bakin yanzu akwai dan uwa da muke da shi wallahi Allah ya jarabe shi gashi ta ga yana taka amma ba a jin muryan kuma ba mura yake ba Allah ya rike muryar wallahi malam sai dai rubutu tsakaninsa da iyali duk abin da yake so sai dai rubuta kuma iya ji ba to ga kurma ga kunnen fa gashi kana gani amma in za ka yi ihu wallahi bai zai ji ba Allah ya rike jin to akwai abin mamaki dan an ce a kiyama an rike bakinka ya ki magana an sa hannunka ya magana antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay ubangijin da ya sa komai yayi magana shine zai sa waɗannan abubuwa su yi magana kawai malam mu ji tsoron Allah Allah ya mana afuwarsa mu ji tsoron Allah kawai sun yi inkari sun yi musu sun musanta tashin alkiyama sun musanta ba ni sunan shi abubuwan da suka yi na ɓoye sun yi al'istitar da nan tun an Allah la ya alamu katiran mimma ta'malun kuna zaton Allah bai san ba da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa min al'amali lati ha irin aikin da kuke ɓoyewa shi yasa har za ku zo gaban Allah kun aikata laifi kuna yin sabo kuna ganin kamar Allah bai san me kuke yi ba tab wannan malaman tafsiri suke cewa a cikin wannan ayar akwai bayanin annahu yanbaghi lil mu'min an yatahaqqaqa annahu la yamurru alaihi halun illa wa alaihi raqib duk mai imani ya sani cewa babu wani yanayi ba wani hali da zai shuɗe a gare shi face akwai mai kulawa da sa ido akan shi ko ina kake ka yi da yawa ko kai kaɗan kana tafiya Allah yana kallonka kana zaune Allah yana kallonka akwai ma mai raka kama duk inda za ka je kiraman katibi ne ya alamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun ko me mutum zai akwai mala'ika da Allah ya jona maka suna rubuta duk abin da kake aikatawa لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله كرفع من أسيري يا الله الله كبام جن كنيرك الله كبام جن صورنك الله كبام إيكوين كيا يدوكو كنك قال حدثنا الصلت ابن محمد آه الخاركي هكا يكي سننش قال حدثنا يزيد بن زريع daga Rauhu ibn al-Qasim al-Ambari daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mujahid ibn Jabr daga abi ma'amar shine mai wake nam abi ma'amar abdullahi ibn sakhbara mutumin kufa ne daga ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yayi magana akan tafsirin wannan aya da muka karanta ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum har zuwa ƙarshen aya yace abin da ya faru kana rajulani min quraish an yi wasu mutane ne guda biyu a cikin wato ƙuraishawa wasu mutane ne guda biyu mana dalilin saukar ayan kenan wasu mutane ne daga cikin ƙuraishawa safwan da rabi'a ya'yan umayya ibn khalaf safwan ibn umayya ibn khalaf rabi'a ibn umayya ibn khalaf yan gida ɗaya ne kamar da imamu as-salabi da imamu bagawi suka faɗa wa khatanul lahuma da khatan lahuma in an ce khatan a larabci kamar sirikinka baban matarka ana ce da shi khatan a sirikarka khatanatun ake ce da ita uwar matarka don haka in an ce khatan wanda yake duk wanda yake na ɓangaren wato matakka kamar uban matakka ko kuma ɗan uwan matakka duk ana ce da shi khatan to wa khatanun lahuma ko dai uban matan ko ɗan uwan matarsu saboda su ‘yan uwa ne min saƙif daga ƙabilar saqif waye wannan mutumin khatan din shine abdu yalail ibnu amr ibnu umair kamar yadda bagawi ya faɗa cikin tafsirin sa abdu yalail ne haka sunan shi abdu yalail su uku kenan suke zaune wasu ka ce habib ibnu amr ne kamar yadda ibnu al-jawzi ya faɗa wasu ka ce al-akhnas ibnu shuraih ne ibnu shuraik ko shariq bilqaf kamar ibnu bashkawal yadda ya faɗa Allah ya masa rahama aw rajulani min saqif ko kuma mutanen guda biyu daga saqif ne ba daga quraish bane wa khatanul lahuma da dan uwan matarsu ko baban matarsu ko a a dangin matarsu min quraish bi baitin suna cikin wani gida wannan shakka ne daga abi ma'mar wanda shi riwaya daga ibn mas'ud suna zaune faƙala ba'adun liba'ad suna hira su su uku kenan suna hira sai suke gaya wa junansu a tarauna yanzu kuna ganin inda muka shiga ɗakin nan yanzu muka ɓuya muke ta hira annallaha yasma'u hadisana Allah yana jin magananmu mu kamar so suke ce yanzu fa yadda muke zaune muka ɓuya din nan muka shiga daki Allah baya jin mu qala ba'dhum sai wani daga cikin su sai ya faɗa yasma'u ba'dahu sai wani a cikin su mai kokari wai shi yana ga kokari sai ce eh in mun bayyana mun faɗa da ƙarfi yana ji in mun boye kuma baya ji ma'ana yana jin wani bangare in maganar da muka yi da ƙarfi Allah yana ji idan mun yi a hankali kuma ba zai ji ba shi ne ya sama ba da wannan yana da ɗan hankali kenan wai wai wai kai Allah ya sauƙi wa ƙala ba'dhum sai wani daga cikin su ya ce a la in kana yasma'u ba'dahu laqad yasma'u kullahu sai wani ya ce tab aiko wallahi inda yana jin wani bangare to duka ma iya ji ya za a ce wani bangare kawai yake ji ba ji ce inda yana jin wani bangare to zai ji gaba ɗaya ma gaba ɗaya wannan bayanin mulazama kenan kamar yadda imamul kirmani ya faɗa a Allah ya masa rama shi kenan Allah ya saukar da wannan aya wa kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما tamalun to Allah yana kallo kuma Allah yana jin ku jahilcin su yasa suka bada haka amma ba abinda Allah baya ji Ah, to shi fa alimun ne bai zata sudur kafin ka fidda abin ma yana cikin kirjinka kafin ka fidda shi ma Allah ya sani to ya za a ce wai wai Allah wai baya jin abin da ake faɗa ai babu mai hankali ba zai yi wannan tunanin ba ai Allah yana yana yana sani kuma yana ji da ka shi ma dai yana nuna ma ka bi a hankali ne inda za ka shiga ɗaki ka rufe a cikin bargo ka faɗi wata magana ta faɗa ta faɗa da Allah ko fusa ta Allah ko ka buga wani waya ka abin nan sai Allah ya ce to yanzu abu mai sauki fa gashi nan mutane ma ba sai an ja muku aya an ta bayani ba yanzu kaga wannan wayar malam tirar da mai ita ya mallake ta ba ya yi maganganu ba bai san iya mai yi ba ko to wallahi malam akwai technology da ake da shi insha Allah ta'ala malam za a iya zuwa a ji ainihin kamfanin layinsa in MTN ne in Airtel ne in Etisalat ne in wace ce dukka babu fa sirri a ciki gaba daya ba wani mai sirri wai ka ce ka buga waya wai a boye karfa ka gaya masa da Allah eh na ji wala zan kiyaye asiri ne tsakanin ni da kai suna ji duk abin da muke wallahi suna ji da an je an ɗauki lambar ka ana danna ta tun lokacin da aka ɗora ta ta hau network duk zancen da kai malam iya nan ajiye kuma ku tambayi masana za su gaya mu ai kwarai kuwa to ai baka sani ba ma yanzu ko wayoyinmu da muke ta bugawa ai idan gwamnati ko ana bincike akan ka ana son a san me kake yi za a je kamfanin kawai za a je a bada lambar a ce duk ku mana muna son a zakulo mana maganganun da wannan mutum yake a shekara goma da suka wuce shekara biyar shekara kaza na'am to kaji ko a rubuce ko a ame ko a sauti duk text message da kai wai kayi ka goge bai gogu ba ba ka zazzagi wani ka goge ba ba ka tura wani abu ba ai malam sun gama da mu komi sai dai in ba a bukata ba kuma duk wanda ka buga masa waya to akwai lambar haka duk wanda ya taba kiranka ko za ka yi ta rantsuwa wallahi ba na mu'amala da wani ni wallahi ban ma san shi ba sai a zo a ce wannan ba lambarsa ba ne rana kaza ya kira ka wani ya ce an taba kunna masa sautin shekaru na wani da suka zo suna da wani duk maganganun da ya gaba da ya an matse maganganun in ana so sai a sake shi sai a bude shi a hankali a ƙara masa sauti a ƙara mai kauri a yawa duk akwai duk abin da ka rubuta ko email ba muna yin email ba mu yi email mu goge duk sun gama da mu komi duk abin da muka tura duk suna da shi a wannan abar gata nan kuma yanzu da za ka kashe wannan wayar kaga dai akwai sim a jiki kaga yanzu aka shi take ko to idan ana neman mai wayan nan kawai akwai inda za a shiga za ta nuna cewa yana unguwar gadon kaya yana daidai kofar gadon kaya kuma yana dan tsakanin kewaye kaza za a yi ta sacin a yi ta sacin akwai na'urar da sai ta gano inda kake in a cikin rijiya kake rijiya in rijiya ka shiga ka buya wallahi sai sun gano inda kake ka gani to yanzu kuma dan an ce Allah wa ya alamu ma taf'aluna sai kai mamaki yanzu wannan fa bature ne yayi ka yadda wannan fa Allah ne ya halice shi Allah ne ya halice shi ku duba abubuwa da ake yi na ƙwarewa na zamani na ilimi kun yadda duka amma wai mutum ya zo yana inkarin wai wai akwai Allah wai yana musanta wai wai Allah ya san me yake yi ko Allah bai san me yake yi ba baka da wata dabara wallahi sun gama da kai da aka wanda yake mu'amala da waya ko ya rubuta wani text message ko ya aika wani voice ko ya yi waye waye komai suna da shi ba abin da ba su da shi in kaga an kyale ka kawai an kyale ka ne amma wallahi malam tun da dai ba ni sunan shi tun da dai ka yadda kasa ita kan ita kanta wannan wayar shi'uma ce wannan abar ce giyar aba ce ka ganta nan shi'uma ce ita kanta sun yi ta da wani tsarin da suke so shi yasa ana mamakin wai in an ce wai mai wai mai laifi an kasa gane mai laifi yana buga waya yana hira yana tura sako wai har a ce wai wani ya kama wani wai wai ana waya da shi wai wai a ce wai ba a san inda yake ba ƙarya suke yi kaji na gaya maka ƙarya ne sai dai gwamnati bata ga dama ba tana da wata manufa kurum amma ba wani wanda ba zai kamu ba malam babu shi ban ji ba eh ƙwarai kuwa eh in su- idan kai abun suna son kama ka nan da nan ko ina kake za su kamo ka to wasu ma na ga suna wata dabara in mutum za su yi wani mitin mai muhimmanci kuma wani ma ya gaya mu ya ce to ai ai har abin da ake ko ka kashe ta ma rikodin ma take yi na ce kai ko ka kashe shi ne suke cewa in kana son sirri to ka zare sim card din ka kashe wayar ka zare sim card din ka ajiye shi a dandamalin ƙasa to sai kai zage-zagen da za ka yi ba sani ba amma in dai da sim din a ciki wannan kuma wani ne yake ban labari shi ma mai wani ilimin nasa Tab, Allah kiyaye mu to shi yasa kaga wani ba wani boye boye Allah ma ya buga mana misali dan uwanka dan adam ma zai iya sanin me kake yi ballanta na shi a kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir mun je malam
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين قال حدثنا المجيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قريشيان وثقفيان أو ثقفيان وقريش كثيرة شا كثيرة شام رومي قليلة قليلة الفكر قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهلنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهلنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور حدثنا منصور عن عن ابن ابي نجيح أو مجنون أو أو أو ميت أبوها أو إثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا
طيب.
غير مرة واحدة وحدثنا عمرو بن علي حدثنا علي يحيى حدثنا سفيان سفيان الثوري وحدثني منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن عوف
Allah dai ya fi mana Allah ya ce wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum ardakum fa asbahtum min al-khasirin ai wancan zance ah, na wa ma kuntum tastatiruna ne shira alaikum samukum wala absarukum wala juludukum da aka kawo mana cewa suna cewa Allah baya jin abin da suke yace wannan zanan zanantum zannukum allazi zanantum zanan zatanku ne da ku kuka yi zato bi rabbikum mummunan zato da kuka yi akan ubangijinku ardakum wannan zaton ya halakar da ku mummunan zato ne da kuka yi wa Allah kuka nuna cewa bai isa ba mummunan zato da kuka yi wa Allah kuka nuna Allah bai san me kuke yi ba ardakum kalmar ardakum ahlakakum ardakum tarahakum fin nar ya wulla ku a cikin wuta fa asbahtum min al-khasirin kuka wayi gari cikin hasararru kenan duk wanda yake ganin zai buya yayi wani abu wai Allah bai sani ba halakakke ne kuma yayi asara kurin rashin hankali ne rashin sani ya kamata ne ma wai ka ce wai za ka yi wani abu wai Allah wai bai sani ba ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ya kawo mana hadisin al-humaidi abdullahi bin zubair kenan daga sufyan shine malamin humaidi sufyan ibn uyayna rahimahullah da mansur shine mansur ibn al-mu'tamir daga mujahid shine mujahid ibn jabr tabi'i daga abi ma'mar shine abdullahi bin sakhbara daga abdullah shine abdullahi ibn mas'ud shine malamin abdullahi bin sakhbara yace ishama indal baiti yanzu wannan hadisi mal bukhari ya dada kawo mana shi dan ya dada fayyace mana a ina ma abin ya faru ashe a gindin ɗakin Allah ne wato baitullahi alharam qurashiyani wa saqif aw saqifi aw saqifani a saqafiyani wa qurashi ko dai qurayshawa guda biyu da dan saqif ko kuma saqifi guda biyu da kuma bakuraishi guda daya wannan shakka ne na ainihin wato mai riwaya aka faɗi sifansu kasiratun shahmu butunihim wato masu manyan ciki da kitse dama inda kaga mutum ya yi tumbito kitse ne ai kitse ne yake kwanciya akan akan tumbin da kuma hanjin shi ma kitse sai mamaye shi kamar yadda in ka fede akuya ko tinkiya mai kitse zaka ga a jikin hanjinta akwai kitse to dan adam ma idan bai kula da lafiyar jikinsa ba to yana tara wannan kitse din to kuma aibu ne mutum ya zama wannan dan kuma zai cutar da shi wannan zargi ne qalilatun fiqhu qulu bihim ku masu ƙarancin fahimta zuciyarsu ba su gane addini ba su fahimta aiko lalle ba su da fahimta tunda za su ce Allah bai san me suke yi ba subhanallah ya ce faƙala ahaduhum sai ɗaya daga cikinsu a tarauna annallaha ya ce yasma'u ma na ƙulu to ya ci ya ƙoshi malam ya ci ya ƙoshi sai ce kai kuna ganin ku Allah ma yana jin abinda muke faɗa yanzu yana nufin Allah baya ji ka rabu da ɗan adam in ya ƙoshi wani lokaci akwai tsiya a tarauna an Allah ya sma'u ma na ƙulu sai ɗayan ya ce ya sma'u in jiharna wala ya sma'u in akhfaina eh shi kuma kaje ka ce malami har da ba da ansa in mun bayyana yana ji in mun boye kuma ba zai ji ba eh shi fatawarsa kenan abin da ya sani wa qala al-akhar sai ɗayan ya ce kai kaga su ukun kowa ya magana eh kowa ra'ayinsa daban in kana yasma'u idza jaharna to fa innahu yasma'u idza akhfaina in har mun yadda in mun bayyana magana Allah yana ji to wallahi in mun boye ma yana ji wannan yana nuna mana na ukun nan ya fi hankali kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari wannan yana nuna mai hankali a cikinsu shine wannan na ukun ya fi hankali ya fi tunani kuma dama ana iya tara mutane biyu uku hudu sai kaga wani Allah ya zaɓe shi ya fi hankali sauran duk wawaye ne ɗaya ne za ga mai nutsuwa a ce ka ai wani dai Allah dai ya sau ya taron nan nasu ba mai hankali irin in ba wani ba ina fata ana fahimta a wasu sun ce a akhnas ibn shuraik din shine dan shine ya musulunta bayan haka haka wasu malaman suka ce kawai sai Allah ya saukar da wama kuntum tastatiruna ne shada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun wa qala sufyan yuhaddithuna bi hadha fa yaqulu وكان سفيان ابن عيينة هنا جاء منا سيتي حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد حكي كيف دا آه يتي أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت دق منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة سيبر ونن عينهم آه وتشكد آه فإن يصبروا فالنار مسوى لهم الله يتي دن يصبروا أي سكن لهم إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مقاما لهم هزوا قرشي idan suka kame dangane da neman taimako a wajen wani Allah neman taimako wajen Allah nan ana zargin mutum ya yi istighasa ne ka nemi taimako wajen wani ba Allah ba wajen neman buɗin farin ciki da kuma samun wani abu ko kuma ka faɗi abu kana zaune kana haƙuri kana jiran wannan abin ya zo maka daga wani Allah to ba za su samu ba kuma wuta ita ce makomarsu ko da sun yi haƙuri sun jira taimakon da suke nema daga wajen wani Allah ba za su samu ba kuma wannan rumas wallahum wuta ita ce makoma gare su wannan yana nuna mana aibin roƙon wani Allah kamar masu zuwa suna roƙon kabari mutum ya mutu da hankalinka ya fa mutu ko kuka ɗauke shi kuka kai shi kabari kuka binne shi kuma kuka yi mai addu'a kuka ce Allah ya ji kansa kuma wai sai ka je ka dawo wai jarinka ya karye sai ka koma kabarin wannan mutumin ka ce wai kana neman jari ina jin ba mahaukaci ma irinka duk waɗanda ake zo ana kiransu ko da sunan malamai ko shehunai ko waliyai ko akar makallahus la yasma'u du'a'akum Allah ya ce in kun kira su ba ba sa ji kuma wannan shine reality ka ce ya mutu har ka je ka binne shi amma wace ka je gindin kabari yanzu a garin nan fa mana akwai musulmi masu zuwa suna roƙon kabari mutum ya samu koran juma'a da safe da dogon carbinsa ya ƙi ya roƙi Allah a masallacinsa ya je yau juma'a ne sai ya je ya zaɓi kabarin malam wane malam wane sai ya tsuguna itauridi yana kiran wani ba Allah ba tsakani da Allah yan bid'a kun cutar da mutane ina jin ko ba a yi wa'azi ba ko ba a ja aya ba ko ba a ja hadisi ba ba wani mutum ko malami ko wani waliyi ko waye da fa aka san ma meye ma matsayin da yake ciki yanzu fa kyautata zato ne ake yi ba kayi alkawari ne da Allah ya gaya maka aikin da shi yake yi din Allah ma ya karba sau nawa mutum zai kare rayuwarsa yana aikata ayyukan kuma sai ya je gurin Allah Allah ya ce ban karba ba saboda wani dalili to kana da garantin wanda kake roƙon Allah ya karba aikinsa yaya za ka bar addu'a da aka koya maka yaya za ka bar zikiri da wuridin da aka koya maka kira Allah shi kadai jama'a ko annan Muhammadu fa ba a kiransa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta ka roƙe shi da sunan ya baka abin da Allah zai baka ba ba a yi kaku a duniya babu wani ɗan adam da ya kai manzan Allah daraja da matsayi ba a yi ba kuma ba za a yi ba ka ahmada lam ka ahmada lam yansha wala huwa yunsha'u mai ishiriniya ya ce kamar ahmadu manzan Allah kenan ba a taɓa yinsa ba kuma ba za a yi kamarsa ba to shi ma fa ba a ce ka kira shi a masallaci ka kira shi ka ce ya maka ba ya faɗa ya ce idza sa'altum fas'alullah wa idza sta'antum ko wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to amma wai in an yi wannan bayanin wai sai yan bid'a wai su ce wai an rena waliyan Allah an rage musu daraja an nuna ba su isa ba ha yau damun waye ya isa in ba Allah ba waye ya isa in ba Allah ba ku bautar da mutane akan bid'a akan shirka ku sa mutane suna kiran wani ba Allah ba wallahi malam ana ba da labari wani bawan Allah hadari aka yi a mota mugun hadari malam mara kyau hattun da aka yi hadarin nan sunan kiran wani yake ta kira a cikin waɗannan mutanen wallahi bai zo ya taimake shi ba malam bai kyauta masa ba gaskiya shi yake ta kira wani yana cewa ka kira Allah dan uwa shi ma ba mai daukan sani a wannan accident din yana shi ma ba jahili ne ba mai ilimi yace kai ka kira Allah yana wane wane wane to haka suka dora shi ina jin an gaya masa in ka shiga kunci da matsi ka kira wani ne malam mutumin nan kafin aje asibiti mai bada labarin ya ce ya faɗi ya mutu kuma da sunan wannan mutumin ya mutu wallahi shi ya saba wani Allah sauyi wani wani wani dan uwa muna tare da shi na aminta da shi shi yana cikin harkar wata rana na yi wata nasiha a wani wuri sai ce malam abin da kake faɗa ɗin nan haka ne na ce ai karatu ne ai a littafi ne ai ya ce wallahi a garin nan wallahi na zauna a wani masallaci mun yi sallah liman ɗin da ya jiyo sai ce a kawo sai faɗi sunan wani malami ya ce a kawo wane kafa goma goma mutumin nan yana nan a raye na yi mamaki ya ce wallahi a gabana ya ce ka gani nan malam ya ce malam ka gani ba na tare da kai aƙidan mu ba ɗaya da kai ba ya ce amma wallahi muna yi ya ce duk da kake gani na da zafin aƙida ya ce wallahi malam da na tashi na miƙe ban sake dawa masallacin nan ba ya ce a kawo wane kafa goma goma ya ce kai abin har an kai haka in ya haka ma za su yi to waɗannan abubuwan ne malam ba sa so a yi mutane bayani sai su ta gaba da malaman halin suna su ta fada da suna ba sa son gaskiya yanzu daidai ne ana cewa kawo salati a zuba goma goma saboda rashin kirki ku ɗauko sunan malamin ku ce a kira shi goma goma daidai ne wannan ku ji tsoron Allah ku ɗora mabiyanku a kan daidai wallahi duk malamin da ya halakar da mutane wallahi yana shaida maka wallahi sai ka tsaya ga baki ɗaya sai ka tsaya gaban Allah ka ba da jawabi ya aka ka halakar da mutane na'am eh alai wato laifin duk mabiya gaba ɗaya yana kan kamar yadda ya zo a cikin hadisi yasa malami ya tsaya faɗi gaskiya in za su zage ka in za su duk abin da za su ka faɗi gaskiya kawai da haka kar ku kira wani ba Allah ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Qur'ani akwai zaki ko nan in tad'uhum in ma kun kira su kun yi taurin kai kun kira su la yasma'u du'aakum ba sa ji wallahi duk wanda kuka dora mai tukunya duk wanda kuka danne shi a kabari da azara duk wanda kuka danna masa ƙasa a kansa wallahi baya ji walau sami'u mastajabu lakum Allah ce ajema in ma sun ji ɗin ba su isa su amsa muku abin da kuke roƙo ba to me amfanin faɗa wa yau malƙiyama ya furu na bishirkikum ranar tashi alƙiyama kuma sai sun kafirce sai sun butulce da wannan shirka da kuke kuna kiran wani ba Allah ba yanzu wannan ayar ba ta ishe ka hujja ba amma duk da haka in za ka faɗi ka kira wani in ka tashi bukata sai a baka sunan wani kana wuri dai da shi ko ka je wani kabari an gina shi an yi masa kwalliya an yi masa kaza wallahi malam ana bautar kabari na fitar hankali malam Allah shiryar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya dora mu akan daidai Allah kuma ya matar da mu akan aqida jama'a kar ku yi wasa da aqida ku yi riko da aqida tauhidi kar ai wasa tauhidi kare ta Allah komai da sauki in ka mutu kana da tauhidi amma wallahi ka kuskura ka mutu baka da tauhidi ka shiga uku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna muku fata alkhairi assalamu alaikum